الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imamul hafiz abu abdurrahman muhammad nasiruddini al'albaniyu rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin matashiyar magana wanda mala ya tattauna akan jam'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bainan nazairi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan wato babi wanda malam ya mai take da jawazu liqtisari ala al-fatihati halaccin mutum ya takaita karatu akan karatun fatiha ya takaita karatun sallah a iya fatiha kadai ba tare da ya yaho wani abu akai ba halaccin yin hakan din amma kada mutum ya mayar da shi a matsayin kuma na kullum-kullum halaccin yin hakan ɗin imma saboda larura mun gane da kyau ma saboda bai yi itikanin wata sura ba baicin fatiha ko kuma wani abu wanda yake makamancinsa kamar yadda za mu gani cikin hadith nan na jabir ɗan abdullahi allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa jabir ya ce kana mu'azun salli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallamar isha al'akhira mu'az ibn jabal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin sallar isha'i ta ƙarshe tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama limami ne a unguwarsu ma'aiki alaihi salatu wasalam ya naɗa shi limami na unguwarsu to amma saboda kwaɗayin shi ga alkhairi ga kwaɗayin shi da yin sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana zawa fadar ma'aiki dan ya samu nashi kaso din na sunna ta ma'aiki ya ji abin da ma'aiki zai faɗa ya rike ya ga abin da ma'aiki zai aikata ya rike saboda aikin ma'aiki sunna ne tafiyar shi sunna ce zaman shi sunna ne maganar da za ta fito daga bakin shi sunna ne kuma yin sallah a bayan shi ma za ka koyi abubuwa a tattare da shi to sai ya zamanto baya wasa wajen ya ga ya zauna a fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ya kwashi shi ma nashi kaso din saboda ya isarwa waɗanda suke na ƙasa da shi sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ya kasance yana yin sallar isha'i ta ƙarshe tare da ma'aiki saboda al'isha wato a wancan lokacin suna cewa magriba isha'i suna cewa isha isha'i to sai a bambance tsakankaninsu da al'isha'ul akhira isha ta ƙarshe kenan al'isha'ul ula ita ce wanda ake yi magriba kenan kamar yadda za mu ga cewa ya tabbata cikin hadithin abdullahi ibn mughaffal wanda al bukhari ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taghlibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum al-maghrib تقول الأعراب هي العشاء من ذلك da kyau wannan cikin sahih bukhari kenan cikin sahih muslim ko hadithin abdullahi dan umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la taghlibannakum al-a'rab ala ismi salatikum al-isha wa innaha fi kitabillahi al-isha wa innaha tabtu bi hilal al-ibil wato wanda yake magana akan cewa akwai wadanda suke ce mata salatul atama wato ita sallar isha kenan to ya kasance yana yin sallar isha'i tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun yarji'u sannan kuma sai ya koma unguwarsu fayusalli bi a sahabihi sai ya yi wa jama'arsa limancin sallar isha'i bayan ya yi ta tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kwashi nashi kaso din na farala a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma yin sallah a masallacin shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa yin sallah a masallacin shi sama yake ya fi alkhairi sama da yin sallah dubu a wani masallacin ba nashi ba in banda masallacin Ka'aba da kuma masallacin Baitul Maqdis to bayan ya samu wannan katafaren lada din kuma sai ya koma unguwarsa shi ma ya yi wa wato jama'ar shi limancin sallar isha'i faraja'a za ta lailacin jabir na abdullahi ya ce a wani dare sai mu'azu ibn jabal ya koma fa salla bihim yayi musu sallar isha'i wa salla fatan min qaumihi sai wani matashi na jama'arsa daga cikin mutanensa sai wani matashi min bani salima na kabilar banu salima sai sallah a bayan shi yuqalu lahu sulaimun wato sunan shi ana ce da shi sulaim sai sallah a bayan mu'azu ibn jabal falamma qala 'ala al-fata yayin da al'amari yayi tsawo ga matashi yaga cewa dai mu'az ya fara karatun suratul baqara kuma yaga ya kasa yin birgi kawai tafiya yake saboda ya san cewa mu'azu ya ji mazala sallama ya ce a'uli kulli suratin hazzaha min al-ruku'i san da ya kamo bakara to sai ya kai alfan sunna alaƙo mai kafirina shi kuma wannan matashi ɗaya ne daga cikin waɗanda suke aiki da hannayensu kuma suna bar ruwa da dabobinsu dama mutum ne wanda yake manomi da ya ga abin ya fi ƙarfinsa in sarrafa shi kenan sai ya zage ya fita daga cikin sahu wa salla fi nahiyatil masjid ya je gefen masallaci ya yi sallar shi ta isha irin tasu daidai ya su madaidaiciya ba tare da ya tsawaita ba gane da kyau a riwaya ta bukhari fatajawwaza rajulun fa salla salatan khafifatan wato sai wani mutum lam yuzkari sumu ba a mace sunan sa ba sai ya zage daga cikin sahu sai ya sallame ya sallar shi shi kadai sallah madaidaiciya wanda ba tsawo a cikinta kuma ba sauki a ciki wa kharaja sai ya fita wa akhadha bi khitami ba'irihi wa talaka sai ya kama akalan lahuminsa ya ja ya tafi saboda dama ya gama aiki ne daga fadama ya dawo ya ka ya dawo ya ga sallar isha'i to da ya shiga sai wannan sallah din ba ta ma'aikata bace sallah ce ta waɗanda suke da kwai karshashi a jikinsu ba wanda suka gaji ba falamma salla mu'azun to lokacin da mu'az ibn jabal ya gama sallar isha'i zikira zalika sai aka fada mai abin da ya faru aka ce mai yaya ko wani daga cikin matasa na unguwan nan har ya fara sallah tare da kai ya yanke sallar tare da kai ya tashi a gefe kuma ya shiri kana cikin raka ta farko duka fa qala inna hadha bihi la nifaqun mu'azi ibn jabal ya ce hakika wannan mutumin da kuka faɗa ai akwai munafurci a tattare da shi dama mutum ne wanda addini bai sha mai kai ba yana daga cikin munafikai na madina ganewa ce kuyi ba ce la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ladhi sana yace tabbas kuma lalle ne wallahi sai na baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam labarin wannan aikin da yi lalle zan ce wa ma'aiki ga wani na fara limanci ya shiga sallah kuma ya zage so yake ya raba min kan al'umma so yake ya tarwatsa min masallaci wani shi ma wata ranye ya haka nan da haka a kirawo shi a taka mai burki wa qala al-fata shi ma matasan matashin ne yace wa ana la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ladhi sana'a ce ni ma ko wallahi lalle sai na ga wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai na bai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ka aikata galla zamanin ne za ka yi ni kuma na gaji ba zan iya ɗaukar wannan tsawaitawa ɗin ba. Ban gane da kyau, wato a wannan ruwaya ta nuna cewa kowa daga cikinsu ya ce zai je wajen ma'aiki. To, amma a eh kowa zai kai ƙarin soban shi. Shi mu'azu ƙarin da zai kai na shi wannan matashi zai bata mai masallaci. Saboda in ya gyara shi to wata ran wani ma in ya ga cewa abin ya yi tsawo shi ma zariya zai je ya tashi a share ta. Sai ya zama to kuma an rena mu'azu. to zai je ya gawa ma'aiki don a kira wannan mutumin a ladabtar da shi saboda gani da wani ya ishi wani hankali in gane da kyau shi kuma sai ya ce to ai ni mako sai na gawa ma'aiki galla za mu da kai tsawaita wadda za ka yi wanda ni kuma ta dalilin wannan na zage na yi sallata ni kaɗai zan gaya mishi ga kuma yanayin da nake ciki to ana haka ya tabbata to amma cikin riwaya ta bukhari da muslim a can mu'azu bai ce zai kai karar shi wajen manzan Allah ba shi matashin da aka ce mai ai gashi mu'azu ya ce mai mutumin manzan saboda shi bayan ya gama sallah tafiya gida yi to da aka gama sallah sai aka ce mu'azu ai wani ne ya zare ya sallar shi shi kada ai kaji kushin kushin ko ce na ji ya ce to inna hum munafiqun ai mutumin banza ne wannan wani bana ai bayo bada ma na fitar da shi daga cikin sahun mutanen kirki fa balaga zalika rajula sai wannan labari na cewa an ce mai munafiki mu'azu ya ce mai munafiki ya sakun nan mutuma aka ce ai mu'azu ya ce dama kai kana saka cikin lissafin musulmai na gari to wannan magana da aka faɗa mai ta cewa mu'azu ya ce mai munafiki kai tsaye tashi shi kuma kai kara kotu wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi inna qaumun na'malu bi aydina wa nasbidina wa dhihna wa inna mu'adhan salla bina al-barihata fa qara'a al-baqarata fatajawwaztu fa za'ama anni munafiq to shine anan yace fa gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sammako su duka da safe suka tafi fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowa ya kai karin dan uwansa fa akhbarahu mu'adh bil ladhi sana'a al-fata farko mu'adh ibn jabal ya fara magana ya baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam labari dangane da abin da matashi din ya aikata shi ya rasulullahi wanda yare yana fama ya bata mun masallaci ya bata mun ka'idata bayan ya gama bayani ya ce gashi na karanta bakara ne amma kuma ya zo shi yake fama ya balle mun mamuna shi ya balle kuma yake sa waɗansu masana ta tattarar duti faƙalar fata ya rasulan lahi yuɗilul mukusa indaka sun mayar ji'o fa yuɗilu alaina sai matashin da ya ce ya rasulan lahi matsalarsa yana daɗewa a wajenka bayan haka kuma in ya dawo masallaci maimakon tun da ya dade a wajenka ya san muna jiran shi in ya zo maimakon ya yi mana masha Allahu an yi salliya shi nan kawai sai zai tsawaita mana kuma in ya dade a wajenka ya ce mu yan unguwar nan ya sani sarai mutane ne wanda suke ba mazauna gida ba masu aiki da hannunsu ne kuma muna shayar da wato shukoki da dabobinmu muna shayarwa mu'azu shi kuma mutum ne wanda yake jin kwarin tilawa kira to kaji kaji kajin da aka yi bayan ni na zare kuma sai ce ni mutumin banza ne to abin da mun ji dadin shiga rasula a jami'ai kunne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama afattanun anta ya mu'az Allah sallallahu alaihi wasallama ce mu'az kana so ka zamanto mai korewa mutane daga bayanka afattanun anta kana so ka fitintuni mutane kamar yadda su wanda za su dinga killacewa kansu su yi sallah a gida saboda gudun kansu zo ka tsare su a masallaci an gane da kyau wato saboda fattan wato siga ce ta mubalaga ta fati a fatinun anta to mai fitinar mutane shine wanda zai hana su su zo masallaci saboda hana mutane su zo masallaci wanda ya zama to fitina kenan gane da kyau saboda yin sallar musulmi a cikin jam'i a cikin masallaci wannan shine abin da zai kawo haɗewar kai to in ya zamanto wancan ya daƙile a gidan shi saboda ya san in ya zo kana tsawaita sallah wancan shi ma ya daƙile a gidan saboda kana tsawaita sallah sai ya zamanto dan at-ta'aruf din da za a samu na yan unguwa lokaci biyar da za su dinga yin sallah yanzu ka hana wannan mun gane da kyau shi yasa lokacin da wani daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo ya ce wa ma'aiki ce inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulani mimma yudilu bina mimma yudilu bina sai ya rasulullah hakika ni lalle ina yin jikiri game da sallar asubahi bana dawwa in yi ta a farkon lokaci saboda liman wane tsawaita da yake yi mana yana ɗauka abin da ya fi ƙarfin tsayuwar mu saboda shi ba wai makara yake ba yana ji ake ta da kama amma saboda in ya zo shi daɗe wadda ake haɗe shi ya sa ya kashe kama a gida sai dab an kusa ƙari kuma sai ya zo shi kaga wannan ai ba hikima ba ce ka yi yanda za ka zamanto kar ka zamanto minar mudaffiri na wanda misala ce ayyuwa nasu inna minkum mudaffiri daga cikin ku akwai masu koral bayan Allah daga masallatai na Allah karka zamanto ɗaya daga cikin limammai wanda za su zamanto masu korewa bayan Allah daga yin sallah a masallaci to amma kuma saboda maslaha ta waɗansu daga cikin matasa kada kuma ka kasa cika ruku da sujada wani matashi in ka biya shi zai iya cewa mama ban ka gama garin makdubi alaihi wa sallam ka ce sun mana zar kai ruku shi in kai haka ka burge shi kuma wannan iri-irin shi za su cika masallacinka saboda ka zama to matashi masallacinka kuma ya zama salim tarasuwa mun gane da kyau saboda ka zama yanzu ka huce rungo ka huce stm ka koma salim mun gane wa qala lil fata sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan matashi yace to na ji lalle mu'azu abin da ya bai kyauta ba to amma kai da ka zare kai sallar ka kai kadai kai fa tasnau anta ibn akhi ya kai dan dan uwana kai ya kai da ka zo za ka yi sallar kai kadai kaifa tasnau ibn akhi idza sallaita kai dan wana ya kai lokacin da zaka yi sallar bayan ka zare din qala sai wannan bawan Allah yace aqra'u bi fatihatil kitabi wa as'alu Allah aljannata wa a'udhu bihi minan nar yace ina karanta alhamdu bayan na karanta alhamdu sai kuma in roki Allah tabaaraka wa ta'ala ya shigar da ni aljanna sannan kuma in nemi tsari Allah ta'ala ya kare ni daga shiga wuta iya abin da ne kenan bayan na gama karatun fatiha ina roƙon Allah ta'ala ya shigar da ni aljanna sannan kuma ina neman tsari ya kare ni daga wuta wannan iya addu'ar da ne kenan kuma sai yi ruku an na gama wa inni la adari ma dandana tuka wa dandana tu mu'az ce ni kuma ya rasulullahi ni ban san wannan gungunin da kake ba da gungunin wannan sahabi na kan mu'az ina ji ana kiji kiji kiji kiji na ji dai karatu ake amma ba wallahi ba na fahimtar komai saboda irin kamar gurin da ba kai shi ba in kaji ana yi za ga cewa san dai gunguni ne ce to ni ban san wadan gungunin da kake ba da gungunin mu ban san abin da kake yi ba wato za a ga wani an ce a dare mun gane da kyau ko to irin wannan iya dai wannan gungunin da kake ce to ni ban san yanda kake yi ban san abin da kake faɗa ba haka shi ma mu'azun iya dai kawai na yana ta sheka talawa amma ban san abin da yake faɗa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inni wa mu'azun haula hataini aw nahaw hadha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi to ai da ni da mu'azun mu ma dai iya ba mu huce nan ba nas'alullahi aljanna wa na'udhu bihi minan nar iya waɗannan jin guda biyu roƙon da kake din nan ai dama ai babban mai ake cewa ribar mahajjaci sallah ko to ai duk wani mai ibada dama gure shi shine shiga aljanna ya kuta daga wuta mun gane da kyau to yace to ni ma ne da mu'azzi iya bakin nan kin ne nas'alullahi aljanna wa na'udhu bihi minan nar aw nahaw hadha ko makamancin wannan wato yace aula haula hataini wato cikin sunan abi dawud yace haula hadha nudandin kuma dai iya wannan kin gunjin namu da kaji gungunin namu da kaji muna yi da sa'alullah da janna wa na'udhu bihi minan nar mun gane da kyau to wannan hadisi yana nuni akan cewa mutumin da la yusinu qira'ata shay'in ba'da al-fatiha bayan ya gama ya juzu an yaktasira alaiha ya halatta ya takaita akan fatiha ne mun gane a cikin rakawoyi guda biyu na farko na kowace sallah wanda zamu ga cewa a yanda sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalamu take shine ana karanta sura baya bayan an gama karatu fatiha kamar yadda zamu gani hadisin Abu Qatada kamar yadda zamu gani hadisin Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda zamu gani hadisin Khabbab ibn al-Aratti kamar yadda zamu gani hadisin Jabir ibn Samura wanda waɗannan dukkaninsu hadisin Abu Qatada muttafaqun hadisin Abu Sa'id al-Khudri muslim ya fitar da shi hadithin khabab ibn al-arati imam al-bukhari ya fitar da shi hadithin jabir ibn samura yana cikin bukhari da muslim sannan kuma akwai hadithin shi a cikin sahih muslim wanda duka suna magana akan karatu a rakawoyi guda biyu na farko ana ana bayyana ana ana yin karatu da sura bayan an gama karatun fatiha mun gane da kyau kamar yadda lokacin da mu'az lokacin da ahlul kufa mutan kufa suka kawo kukan sa'ad ibn abi waqas kan cewa bai iya sallah ba lokacin umar dan khattab shine khalifa na musulmai sa'ad ibn abi waqas gwamnan umar ne a kufa yana yi wa mutane limanci sannan yana yi musu alƙalanci sannan kuma shine umanda na tafiya yaki mun gane da kyau sai ya zamanto yan kufa sun kawo kukan sa da muna biyu ka suka ce ba sa jin daɗin zama da shi bai iya komai ba na addini bai iya sallah ba kai tsaye da suka kawo kukan shi umar ya ce an gama aka aika takarda cewa an tsige sa da muna biyu wa kasu daga matsayin gwamna an maida ammar ibn yasir an saka ammar ibn yasir a matsayin shine kambacin sa magana da kyau shikenan da ya dawo madina sai ya ce ya aba ishaq inna haula'i la qad shakawka fi kulli shay'in hatta zakaru annaka la tusilu tusalli waɗannan mutane sun kawo kukan ka sun ce baka kaza baka kaza kai komai ma sun kawo kukan ka kan shi har ma da ya karshe sun ce sallah ma baka musu da kyau ta ce ni kin haba ya ce ana ce amma wala ana wallahi fa inni kuntu usalli bi salata rasulillahi ma akhrimu anha usalli salata al-isha'i fa arkudu fil ulayni wa akhifu fil ukhrayn fa qala dhaka dhannu bika ya aba ishaq ce to ni dai in dai sallar da ma'aiki ce bar mu akai ce irin ta ce nake musu yace ba na tawayewa komai daga sallar da na gani ina yi da ma'aiki yana yin sallar isha tare da su in tsawaita a rakawoyi guda biyu na farko a rakawoyi guda biyu na ƙarshe in yi ƙanana in karanta fati a kare kuma da yace za ka zannu bika ya aba haka. wannan shine abin da muke tunani da kai shi yasa ma muka yana ka a matsayin gwamna muna kyautata maka zato amma tun da dai su yan garin sun ce ba sa jin daɗin ka an cire ka mun gane ya ba shi haƙuri shi kenan sai ta to amma yanzu yanda za ya haɗa shi da mutane ya ce ku tafi kufar idan kun je kowane masallaci a shiga a tambaya game da tsohon gwamna ya ya gudanar da shugabancin shi a lokacin shi su shiga wannan masallacin falame da masjidan illa sa'ala wa yasununa ma'rufan hatta dakhala masjidan libani amsi duk masallacin da suka shiga sai su ce ai tsohon gwamna Allah mai alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi mutumin kirki ne ya mana ya mana ya mana mun gani a kas kowane masallaci suka shiga sai su faɗa haka masallaci ɗaya suka shiga na banu abs faƙaba rajulun minhum ya ƙwaro lahu samu tubuna qatada yukuna a ba sa'ada faƙala amma idina shartana fa inda sa'adan kana la yasilu bis sariya wala ya qasimu bis sawiya wala ya adilu fil qawiyya bayan ya shiga masallaci din sai wani daga cikin matasan masallacin sai ya tashi ya ce to tun da dai har ka gama mu da Allah ana ce da shi Qatada ibn Usama ibn Qatada ana mai alkunya da Abu Sa'ada ya ce tun da dai har ka gama mu da Allah ka ce mu faɗi gaskiya kar mu koye komai to ranar wanka ai ba koyewa cili za mu faɗi gaskiya kai kuma malam Sa'adu kai hakuri mun ga da kyau ya ce Sa'adu dai mutum ne wanda baya fita yaƙi tare da jama'a in za a fita yaƙi saboda ya san gurin mutuwa ne a gida yake tsoro gare shi sannan kuma in an samu ganima in yazo baya yin rabo na adalci in ya tashi rabo yana baiwa wanda ya ga dama ne sauran kuma ya aji ya tire a gida sannan kuma na uku baya yin adalci a wajen hukunci in ka je hutun hukunci wajen shirgima ta hada ka da yana kallon wane ya fi dogon hannu wa ya fi hannu wa ya fi a jihu mai kaya sa'adu ya ce ni kin yana ce to amma wallahi la'adu wanda bi sanasu uku ka mune ni ma zan takaita akan uku ka ce mune la asiru bi sariya wala asiru bi sawiya wala adilu fil qadiyya ko ce to ni ma zan yi addu'a ku sai Allahumma in kana abduka hadha kadiban damar ya an wasmatan fadil umurahu wa adil faqrahu wa adilu bi fitan sai Allah in wannan bawon naka ƙarya ya mu ya faɗa ne dan ya zubar min da mutunci na ya tozarta ni a gaban jama'a arena ne Allah ina roƙonka abubuwa guda uku abubuwa uku ya mun kaje uku ya mun nema ka mishi abubuwa guda uku in dai har ƙarya mun ba da gaske mun inda gaske ne karka mai komai sai Allah ka tsawaita rayuwar shi karka amshi ran shi da mu sannan kuma ka tsawaita talaucin shi ka tsuke mai bakin bahudu eh kaga in mutum ya ya zama to ya shekaru da kuma a cikin talauci ba kyan gani sannan kuma wa abidu bi fitan yace ka jarrabe shi da fitintunu ka saka shi cikin fitintunu ya zama to kawai duk inda fitina neman ta yi abdulmalik ibn umair ya ce ni da idona na ga wannan matashi sai da ya tsufa lugub-lugub har idansa wannan murfin girarsa ya rufe shi amma duk da haka yana wa mata walega yana tsayawa a cikin duhu in ya ga mata za su wuce matasa ya kama su ya ce ya gami zuhunna fi ya gami zuhunna kuma bayan wannan ya kasance yana cewa asabatni da'watu sadiq mugunyar addu'a sadiq muna biyo kasu ta kama ni ga shekaru masu yawa kuma ba kuɗi ba rufin asiri sannan kuma ga jarraba da Allah ta'ala ya mushi ta fitina na yan ya ga mata sai ya musu wani ga sama da shekara ɗari amma kuma bai haƙura ba da zama a gida sai ya fito ya yi wannan abin da ya saba yi to a cikin hadisin ya tabbatar mana da cewa sallar ma'aiki shine wato a rakawoyi guda biyu na farko bayan an gama karatun sura fatiha ana karanta sura a rakawoyi guda biyu na ƙarshe kuma ana gajartawa mun gane da ke wannan yana cikin sahih bukhari a wani kaso kuma muttafaqun alaihi law qala jabir ɗan abdullahi ya ce faƙalar fata sai wannan matashi ɗin ya ce walakin sai alamu mu'azin ya ce sai dai da sannu mu'az ibn jabal zai yi sani zai gane cewa ni ba munafiki ba ne idza qadima al-qawm idan waɗancan mutanen na banza suka iso wa qad khubiru anna al-adu wa qad ataw wato hakika an ba su labari cewa ma dama hakika abokan adawa suna tunkaro suna zawo to sai shi wannan matashin da mu'azi ya ce mai mutumin banza ai munafiki sai a ranar da ta zamanto ai rincaɓe wa ma a saba kuma yau da takar jama'a ne a lokacin da aka ce abokanan adawa sun tinkaro a lokacin za a gane mumini na gaske da kuma mumini wanda yake bar gurbi ma kana Allahu li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib qira'ata Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi kenan wato sai Allah ta'ala ya tantance mutumin banza da kuma wanda yake mutumin kirki sai an fitar da bara gurbi daga cikin musulmai za ga cewa su bara gurbi a haka ba za ka gane su ba sai lokacin da aka shiga cikin gudun fanfalaki a nan za ka gane su za mu ga cewa in ka ɗauki suratu ali imran a yakin uhudu Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wa ma'aiki alaihi salatu wassalam da yawa daga cikin munafikai wal ya'lamu alladhina nafaqu وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون idan muka doka cikin suratul tauba dama ita tauba ai ta sauka ne dan ta fallasa musu asiri haka abdullahi dan abbas ya fada da sa'id ibn jubair ya mai tambaya ce nace mishi at-tauba yace at-tauba hiya al-fadhiha ma zalat tanzilu wa minhum ومنهم حتى ظنوا أنها لن تلقي أحدا من إلا ذكر فيها وتعالى ريت ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ومنهم من يلمسك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين yace wa minhum wa minhum bata sauko ba bata gushe ba tana sauka a cikin suratul tauba har sai da suka tsammaci cewa wato suratul tauba ba za ta bar wani daga cikin su ba face sai ta ambace shi duk wani munafiki aikin munafiki kawai take faɗi daga cikin su akwai wanda haka ne halin shi kuma shikenan ta gaya wa annabi shikenan sai yanzu kuma in ya hudi dama an gano shi ga wancan abin da zai ce ga wancan abin da zai ce ga waɗancan kungu mun gane da kyau to sai zamanto in a wajen zama ne na haka a hira ba za ka gane munafiki ba saboda munafiki wani lokacin ya ma kuma musulmin na kwarai iya magana mun gane da kyau to amma lokacin da aka ce ga yaƙi za a fita ya zan cewa jihadun nafsi fatuqatil fatuqtalu wa yuqsamul mal wa tunkahul mar'a kaji shedan kenan hadisin da sabra ibn abi fati yana cikin sunan nasai wato lokacin da mutum zai fita yaƙi shedan khudbar da yake zawa ya mishi zai ce za ka fita yaƙi ka je ka kwaɗa da abokan adawa da wasu sun kwan biyu suna jiran ku kuje ku sun iya yaƙi ka haɗa da su su kashe ka ana kashe ka wannan matar ta haka ta zama ba ta haka ba za ta gama ida wani ya aure ta dukiyar da ka tara kana tunanin za ka yi sabon gida da sauransu shikenan za a raba wa magana shikenan yanzu kai ka zama khabaru kana ce kai ba zai yi ba mun gane da kyau to haka shi ɗan yake yi wa mutum wannan hutuba mun gane shi kenan a wannan lokacin sai ya gano waɗanda suke munafikan wanda za su dinga ja ba kai wallahi ba na jin daɗin jikina ku je na bayan zan je in sha fara zan je a mun allura za a yi kaza za a yi kaza daga ƙarshe ya samu malaba mun gane da kyau shi yasa ina ga duk wanda suka karanta hadisin ka abu bin malik suka ce da a ce ya tafi ma yakin to da ba za mu samu waɗansu fa'idodin a ciki eh da ya tafi yakin da ba za a samu fa'idodin a ciki kuma da ba za a haddace shi ba zai zama to kuma hadisin ɗan ƙarami to amma rashin zuwa yakin nashi sai zama to ya bayyana mana cewa ashe waɗanda suke zama a madina su ji fita yaƙi su ne illa rajulan mahmusan alaihi nifaq kamar yadda yace fa kuntu la ara li iswatin illa rajulan mimman azara Allahu min ad-du'afa aw rajulan mahmusan alaihi nifaq ce kawai duk wanda ka gani kawai a Madina a wannan lokacin ba mu da Allah ya fada ta buka amma dai mutumin da yake mai rauni ne galabaitacce ne makahu gurgu mata wanda Allah ta'ala ya ushi uzurinsu sai kuma mutumin da dama an soke shi munafiki ne duk wanda yake ka ganshi a Madina lafiyan shi kalau garasta munafiki ne mutumin banza ne mu gane to yace to da sannu mu'azu zai gane idan mutanen suka zo su zai gane cewa shin ni munafiki ne kamar yadda ya faɗa ko ko a'a ba haka bane wala jabir yace faqadimu sai waɗannan abokana adawa suka isa fastushhidal fata kenan wannan matashi suna zawa ma dama da makamman shi ya shirya ya fita ya tafi yaki ya je aka fara yaki kash kash kash sai aka amshiransa a cikin wannan yaki ana cikin yaki din sai ya shahada faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba da zalika li mu'azin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga mu'azu bin jabal bayan an gama wannan yaki din sai ya ce wa mu'azu bin jabal ma fa'ala khasmi wa khasmuka ya ni abokin tattaunawar nan nawa na wani lokaci da ni da kai ya labarin shi ya kasance bala ya rasulallahi sadaqallah wa kazamtu ya rasulallahi yayi wa Allah ta'ala gaskiya lalle ba ba munafiki bane mu'mini ne na gaske wa kazamtu ne kuma nayi kuskure wajen jingina mai munafurci da nace innahu inna hadha bihi la nifaq nace nayi kuskure ustushida shahada ya Allah ta'ala ya amshi ransa a wajen filin yakin mun gane kyau wato za mu ga cewa wani lokacin sahabbai za su ce kazaba fulan suna nufin akhba fulan wani yayi kuskure ya faɗa abin da ba daidai ba ba wai don suna yin ƙarya da gangan ba kaga shi wannan mu'adh ibn jabal abin da ya faɗa na cewa inna hadha bihi la nifaqun aikin da yayi irin na munafikai saboda ba wanda zai fita daga cikin masallaci ana sallah ya tare ya tashi shi kadai sai wanda yake ganin cewa sallar nan ta yi tsauri kuma ba wanda yake ganin cewa sallah ta yi tsauri ya zama to ya yi nauyi ba ce dai wanda yake munafiki saboda haka Allah ta'ala ce ku innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'u idza qamu ila salati qamu sala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila idan suka tashi zuwa sallah suna tashi da nauyin jiki ta yadda masallacin da suka san ana karanta suratul rahman ko suratul waqi'a ba za ka gansu ba a can ta yadda suratul wato ko suratul duha ake karanta za ga inda akwai masallacin da za a ce sun manazar ayi ruku za ga sun tafi can mun gane to sai zaman to sai ce wannan mutumin a tattare da shi akwai sifa ta munafurci to amma kuma sai zama wannan abin da yake tunani ne sai shi kuma wannan bawan Allah sai ya bayyana cewa ya ce lalle idan har mutanen nan suka zo su mu'azu zai gane cewa ni din yanda ya faɗa ba haka bane ta hanyar cewa munafikai dama ana gane su ne a lokacin da tsananin zafi yayi zafi ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wannan mu'minai kenan ba sa juya baya to amma munafikai su kuma lokacin da yaƙi ya yaƙi za ga sun ruga da gudu za mu ga cewa cikin suratu ali imran Allah ta'ala ya ambace ka wal qad sarabakumullahu wa'adahu id tahsunahum bi idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin za mu ga cewa ayoyi da dama sun tabbatar da cewa munafurci shi ya kawo mutuwar wato shi ya kawo faduwar musulmai a yakin can in muka yi gaba wa ma kana nabiyyin an ya gulla aw an yughalla wa man yaghall ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhdin min Allah ma wa jahannam wa bi'sal masir saboda Abdullah ibn Ubay lokacin da aka je an shiga cikin yakin ai kusan yadda ta dawo da ta hagu duka shi ya dawo da su gida azala ya kasa yadda za a tafi yakin nan in aka je ga wanda za su zamanto su ne muliye ga wanda za su zamanto a taken ga wanda za su zamanto yan gaba ga wanda za su zamanto yalikin dama ga wanda za su zamanto yalikin hagu shikenan bayan an shiga za a fara gwagwarmaya kawai abdullahi ibn ubay sai ya ɗauki kashi ɗaya cikin ukun randana ɗin duka ya dawo da su madina irin shi ya dama ya mutunta sun ce to kun sani ko yanzu in muka yi haka fa mutuwa za mu yi aka mutu kuma an samu matsala a gida akwai baya akwai yaya akwai jikoki akwai dabobi akwai kaza akwai kaza ku koma gida da Allah ku rabu da shi shi ya je shi a wannan gida suka dawo gida su kuma Allah ta'ala ya bayyana munafurcin su mun gane الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها yin karatu a bayyane bayyanawa da asircewa a cikin salloli na lokuta guda biyar da waɗansunsu irin salloli na nashilfili ko na dare ko na yini wa kana sallallahu alaihi wasallama ya jaharu bil qira'ati fi salati subhi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bayyana karatu a cikin sallar asubahi a rakawoyi guda biyu yana yin karatu a bayyane وفي الركعتين الأوليين من المغرب والإشاء da kuma rakawo'i guda biyu na farko na sallar magariba da isha'i wa yusirru biha fi dhuhri wal asri wal thalithati min al maghribi wal ukhrayayn min al isha'i ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a asirce a cikin rakawo'i guda hudu na az-zuhr da rakawo'i guda hudu na al-asr da raka'a ta uku ta magariba da rakawo'i guda biyu na karshe na sallar isha'i wato wannan haka ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya kasance yana yi a lamba ta hudu ta ƙarshe za mu ga ya ce alaha za ijma'ul musulmin bi naqli da khalafi an salafi ma'al ahadith as-sahihati al-mutadhahirati ala dhalika wato akan haka dinnan na cewa ma'aiki alayhi salatu wassalamu rakawoyi guda biyu na asuba yana yin karatu a bayyane ka cokan sannan kuma rakawo'i guda biyu na farko na magariba da rakawo'i guda biyu na isha'i na farko yana yin su a bayyane sannan kuma sauran rakawo'i a zuhur kacokam da la'asar kacokam da raka ta uku ta magariba da raka ta uku da ta hudu ta isha'i yana yin su a asirce akan wannan ne ijma'i na musulmai yake bi na qalil khalafi an salafi da rawaitowal waɗanda suke yan baya daga magabata al khalaf waɗanda suka biyo bayan magabata kenan ma'al ahadithi as-sahihati tare da hadithai waɗanda suke ingantattu al-mutadhahirati ala zalika waɗanda suke taimakawa junan su akan hakan din waɗanda suka tabbatar da cewa ma'aiki yana bayyana karatun shi kamar yadda zamu gani kama qala an-nawawi kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa wa sayati ba'dha da sannu daga cikin hadithan za su zo su anan wanzur al'irwa'a wato kare ga cikin littafin irwa'ul galil fi ta hajjar hadithi manarar sabila na shi albani din a can ya kawo maka su gane da kyau wakaru ya arifu na ƙira'atahu fi ma yushiru bihi bi ƙirabi lihiyatihi sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ganewa karatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin gurin da yake asircewa karatu a zuhur da la'asar da raka ta uku ta magriba da raka ta hudu ta uku da ta hudu ta isha'i bi qirabi lihiyatihi da mammotsawar gemanyansa ta yanda wato habasa tana sama tana ƙasa saboda yana buɗe bakinsa yana fadal harufa amma kuma ba sa amma dai sama da ƙasar da su ya ga tana yi yana nuni akan cewa me yana karatu wato wannan hadithin na khabbab ibn al-arat hadithin abu ma'mar abdullahi ibn sakhbar al-asadi Allah ta'ala ya jikansa da da rahama kuma inda yake cikin sahih bukhari yace qulna li khabbab akana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi adh-dhuhri wal-'asr qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna dhaka qala bi iqtirabi lihiyatihi abu ma'mar abdullahi ibn sakhbar al-asadi ce mun cewa khabbab ibn al-aratti wato shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a azhur da la'asar khabbab yace da mu kwarai ko yana yin karatu a azhur da la'asar muka ce da shi da ya kuke gane cewa yana karatu yace bidrabi lihiyatihi da motsawar gemanyan shi sama da kasa da take yi da dullu ala annahu yaqra wato yana karatu kenan mun gane da kyau wannan alama ta farko kenan sai kuma alama ta gaba ya ce wa bi isma'ihi iyahumul ayata wani lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana jiyar da su aya ɗaya a waɗansu lokutan shine sa ce ahyana yana jiyar da su aya ɗaya a waɗansu lokuta wanda wannan kuma shi kuma yana cikin bukhari da muslim hadisin abu qatada al-harith ibn rubi'i al-ansari abu qatada yace kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi adh-dhuhri fi al-ulayayn bi ummi al-kitabi wa suratayn wa fi ar-rak'atayn al-ukhrayayn bi ummi al-kitab wa yusmi'una al-ayata wa fi riwayatin ahyanan wa yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula ma la yutawwilu fi ar-rak'ati ath-thaniya وهكذا في العصر وهكذا في الصبح yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin karatu a cikin rakawoyi guda biyu na farko na sallar azhur yana karanta fatiha da surori guda biyu a rakawoyi guda biyu na karshe ko yana karanta fatiha kadai yana jiyar da mu aya a waɗansu lokuta yana tsawaitawa a cikin karatu na raka'a ta farko irin tsawaitawar da baya yi a raka'a ta biyu haka yake yi a cikin la'asar haka yake yi a cikin sallar asubahi gane da kyau wato wannan hadith yana cikin bukhari da muslim wa kana yajharu biha aidan fi salati al-jumu'ati wal idayn haka ma yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana bayyanawa da karatu a cikin sallar juma'a da kuma sallar idi guda biyu sallar idi babba da idi karama ta azumi da talayya duka yana yin karatu a bayyane da wannan za mu ga cewa haka sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar hadithin annu'uman ibn bashir wanda yana cikin sahihu muslim annu'uman ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u fil idaini wa fil jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya qala wa idha ijtama'a al 'eid wal jumu'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salatayn Al-Nu'man ibn Bashir yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a sallar Idi guda biyu ta azumi da talayya da kuma sallar Juma'a yana karanta sabbi ismu rabbikal a'la a raka'a ta farko a raka'a ta biyu yana karanta har ataka hadithul ghashiya sannan kuma yace idan Idi da Juma'a suka dace a rana daya ya zamanto ranar sallah karama ko ranar sallah babba ta faɗo ranar Juma'a Allah da safe a Idi yana karanta sabbi suma rabbikal a'la a raka'a ta farko yana karanta halata ka hadithul gashi a raka'a ta biyu haka kuma a juma'a ma yana maimaita waɗannan surorin guda mun gane da kyau wani hadisi yana cikin sahih muslim sannan kuma akwai hadisi na Ubaidullah ibn Abdullah wanda yace anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa'ala Aba Waqid bin Laythiya radiyallahu ta'ala anhu ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihi fil adha wal fitr فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر wato Ubaidullah ibn Abdullah yace naji Umar dan Khattab yana tambayar Abu Waqid ibn Laythi yace da shi mai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karance ya kasance yana karantawa a cikin sallar Idi babba da kuma Idi karama yace manzo Allah waɗansu lokutan yana karanta ta Qur'anul Majid a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar mun gane da kyau wato wannan ya tabbata kenan mazala yana karatu a bayyana sallar idi da kuma sallar juma'a wal istisqa'i sannan kuma kama yake sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana bayyana karatu a cikin sallah ta neman shayar da fari ruwa al istisqa shine talabu suqiya neman shayarwa lokacin da ya zamanto shuka tana cikin fari tana buƙatar ruwa a yi ruwa to lokacin za a tafi a yi addu'a addu'a ɗin za a yi salatu lissiska kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithin abdullahi bin zaid sai dai amma ɓangaren abin da ya shafi aljihar bil qira'a ya takaita cikin bukhari ne babu shi cikin sai muslim abdullahi bin zaid ya ce kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ruwatin ila musalla yastasqi fa tawajjaha ila al-qiblati yad'u وحول رداءه وللبخاري في رواية جعل اليمين على الشمال ولهما ثم صلى ركعتين وللبخاري جهر فيهما بالقراءة وفي رواية فأسلم yana cikin sayar bukhari da muslim abdullahi ibn zaid ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fita filin idi yana neman shayarwa ya fuskanci alƙibla yana ta addu'a sai ya canza wato yanayin mayafin da yake kafadarsa na bangaren dama ya dawo da shi kan bangaren hagu na bangaren hagu ya maida shi kan dama sai kuma ya sallata nafila raka'a biyu ya bayyana karatu a cikin ta gane da kyau jahara fi ma bil qira'ati wannan yana cikin sahih bukhari babu shi cikin sahih muslim wal kusufi da kuma salatul kusuf sallah ta kisfancewar rana irin da ake cewa rana ta yi an yi ba duhu din to ana sallah to akwai hadisai kusan da dama wanda sun tabbata kan abin da ya shafi salatul kusuf amma wanda ya bayani game da abin da ya shafi manzo Allah ya bayyana karatu shine hadisin na Aisha wanda muttafaqun ala sihhatihi ne bukhari da muslim suka fitar da shi an aisha ta ce jaharan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi salatul khusufi bi qira'atihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu a cikin sallah ta kisfancewar rana an gane da kyau na'am al-jahru wal israru fil qira'ati fi salatil layl sai kuma bayyanawa da asircewa a cikin karatu na sallar dare wato yin karatu a bayyane ko kuma yin shi a asirce a cikin sallar dare babu laifi mutum ya ɗauki wannan a wancan ɓangaren a wancan lokacin a wancan lokacin kuma ya yi wancan ɓangaren da ke wani lokacin ka yi a bayyane wani lokacin ka yi a asirce ka yi zama to kana da kai mura'atul furuf ka zama to kana kiyayewa yanayin wato da kake ciki idan kana kwana a tarin mu kwana yan uwanka suna barci kai da san iyamun laili to sai ka yi karatunka a ɓoye ta yadda ba za ka cutar da mai barci ba ko wanda in kaje ka kace zai farka to amma sai ka yi kayanka a hankali baka cutar da shi ba kuma kai baka hana kanka ladan da ya kamata ka samu ba sannan kuma idan za ka yi ta a gidanka daga kai sai Allah ba wani ba za ka cutar da wani mai barci ba to shi sai ka yi yadda kake ganin cewa za ka ɗaga murya gwargwadon yadda za ka kori shaɗan ka hana shi saket a gurinka mun gane da kyau وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر malam yace amma dangane da abin da ya shafi sallar dare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance waɗansu lokutan yana asircewa karatu waɗansu lokutan kuma yana yin shi a bayyane wannan za mu ga abdullahi ibn abi qais ya ce sa'altu aisha ta radiyallahu anha kaifa kanat qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam yusirru bil qira'ati am yajharu qalat kullu dhalika yaf'alu rubbama asarra wa rubbama jahara qala fa qultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'atan wato wannan asar din yana cikin sunan abi dawud abdullah ibn abi qais yace na tambayi na aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya shafi sallar dare kaga ai ba za a tambayi sahabbai ba waɗanda suke kwana tare da manzo Allah su za a tambaya baya zama irin su Abdullahi dan Umar yara kenan irin su Anas dan Malik da ma kuma matan shi ya ce na yi tattaki na tafi na je na tambayi malamar mu iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da na Aisha radiyallahu anha dangane da sallar da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi da dare shin yana asircewa karatu ne ko ko yana yi a bayyane ta ce kowane yi yake daga dama ma za ka ji ya yi karatun a asirce wani lokacin kuma ya yi shi a bayyane abdullahi ibn abi qais ya ce fa qultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a ta ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga sarki Allah wanda ya sanya a cikin al'amarin ba wahala kana da damar ka yi a bayyane kana da damar ka yi a asirce mun gane da kyau saboda akwai lokacin da zaka samu kanka ko da kai kadai kine zaka ji baka jin nishadi kace kai a bayyane haka akwai lokacin da za ka samu kanka ka ga cewa in ba a bayyana ba kai ba za ka ji daɗi ba mun gane da kyau to sai ya zama to in ka gaji ka yi kayanka a asirce in a cikin jama'a ne ka yi kayanka a asirce in kuma kai ɗaya ne ka yi kayanka a bayyana wa kana idza qara'a wa huwa fil bait ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana karatu yana qiyamul layl da dare alhali yana cikin gida to yasma'u qira'atahu man fil hujra wato wanda yake tsaye da bako yana jin karatun ma'aike sallallahu alaihi wasallam gane da kyau al hujra shine tsaye da bako irin yanzu ba a yin shi amma da tijawa na da za a ga cewa daga sun yi kafa ta gida to ana yin tsaye da bako wani kariya wanda daga mutum ya an tayo ba zai tsinka abin da yake cikin gida ba ko da kyaure abu da yake iya wannan tsaye da bako din ya yi shamaki ya yi kal ba za a gane abin da yake cikin gida ba mun gane da ke na yawa ya kamar zaure ba eh irin tsohon eh yawa to ma'aiki alayhi salatu wassalam idan yana cikin gidansa yana kiyamun laili to wanda yake cikin wannan zauri yana jin karatun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan hadithi ne na abdullahi dan abbas wanda yana cikin sunan abi dauda kana nabi sallallahu alaihi wa sallama idza kana fil baiti yasmu qira'atahu man fil hujra wa huwa fil baiti wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana cikin gida yana kiyamun laili to yana jiyar da karatun shi ga wanda yake cikin wannan zaure alhali ko wanda Allah din yana cikin gida yana kiyamun laili gane wa kana rubbama rafa'a sautahu akthara min zalika hatta yasma'ahu man kana ala arishihi wato waɗansu lokutan ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ɗaga muryarsa sama da haka har ma dai wanda yake waje saman dakali yana jin karatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ne ce ai kharijar hujura wanda yake wajen wannan zaure ɗin wanda yake bakin kafa irin kuma a bakin kafa ana yin dakali eh na ji ce mai da ana da hausa eh kuma a hausa ta wanda ba ta da cewa ka fiye eh now to dakali now yawwa to haka aka yake ma'aji sallah salama a lokaci yana daga muryarsa kamar yadda abdullahi abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi yana cikin sunan abi dawo da shi ma je kanin nabi sallama ya rufa wa ɗauran wa ya fido ɗauran adala waɗansu lokutan yana daga muryarsa in yana karatu ta yadda har ma wanda yake wajen cikin gidansa zai dinga jan abin da yake yi waɗansu lokutan kuma iya kawai abin ya shafi in cikin gida ne za su dinga yi amma dai yan waje sai lalaba su hakuri ba za su ji abin da ma'aiki yake mun gane da kyau wabi zalika amara ababakrin wa umara radiyallahu anhuma mala yace da wannan nema ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbansa guda biyu abubakar da umar allah ta'ala ya kare yadda da su وذلك yace wannan kuma hina ma kharaja laylatan lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fita wani dare hadisin shi ma da yana cikin sunan abi dawuda hadisin abu qatada ce lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fita cikin wani dare da ya fita saboda dama shugaba idan mutane suna barci shi ba lokacin barcin sa bane wannan lokaci saboda shi ne shugabanci talakka yana barci kai kuma kana ran gaji kana yawo ka shiga wancan ungul ka shiga can inda ka ga matsaloli ka yi kokari ka gyara wannan matsala din amma ka zo ka kana a matsayin shugaba sai ka yi barci talakawa za su yi barci ai shugabancin ba irin na zamani ba wannan ba irin wannan shugabancin ba ne ba adala wata rana da dare ya fito ya je hucewa ta gidan abubakar fa'iza huwa bi abi bakari radiyallahu anhu yakhfidu min sautihi sai ya abubakar yana kiyamul laili amma kuma yana yin karatu ƙasa-ƙasa yana yi a hankali sai ka kashe kunnen ka za ka ji kinan wa marra bi umar bin al-khattabi umar bin al-khattabi radiyallahu anhu sai kuma ya je hucewa ta gidan umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wa huwa yusalli rafi'an sautahu shi kuma yana sallah ya cika unguwa da ƙara yana sallah murya shi ta dagu da kyau saboda umar in yana karatu ba irin na karatun mata yake ba gane karatu yake hadda wanda yake ƙarshen masallaci yana jin karatun shi da asuba in yazo yana karatu kana waje zaka dinga jin karatu Umar saboda da ƙarfi yake karatun shi komai nashi shi akwai wato fi sarahati raha mun gane shikenan manzo Allah sallama da yaji su da dare falam majtama'a inda annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da suka haɗu a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da safe wa shagari قال مايك عليه الصلاة والسلام يتي يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك يتي أبو بكر na huce ta gidanka jiya na ji kana kyamulle ni kana dan sassauta muryarka kana yin karatu a hankali wa laqad asma'tu man najaitu ya rasulullah yace ya jaka dan Allah ai wanda nake ganawa da shi da naji yadda shi ai bukatar shine Allah ta'ala ya ji ko to ya ji na jiyar da wanda nake ganawa da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala وقال لعمر سيتي عمر بن الخطاب مررت بك وانت تصلي رافعا صوتك ya kuma na huce ta wajen gidanka sai na ji kana karatu amma kuma kana ɗaga muryarka kana karatu da ƙarshe faƙala ya rasulallahi uƙizul wasnan wa ƙudu shaibana ya rasulallahi ai abinda nake ina yi ne saboda in tayar da mai barci wanda yake barci ya shirya linkaya cikin barci ya tashi shi ma ya san cewa lokacin kyamun ne ba lokacin barci ba sannan kuma ina korewa shaidan ne saboda shaidan in ba haka ka mishi ba zai iya zama ya mamaye ka a ji umar kenan umar shi ko shaidan ko titi shaidan ya gani ba su hada titi da shaidan zala ce malik ya kai shaidan sarik alfajjan illa sarika fajjan ghayra fajjika hadithin sa'd ibn abi waqas yace ai shaidan bai taba haduwa da kai ba ka shiga hanya ba je sai ya canza sai ya canza hanya kuna haduwa da shi tsoron kai ke to amma duk da haka umar yace ina bayyana karatu ne dan in kore shi dan saboda kare tunkare ni to wannan kaga shine fiqh a kullum in zaka yi abu da zaman to lokacin kana halarowa hikima kaga shi Abubakar lokacin da wazala ya tambaye shi na ji ga kana yin karatu a hankali sai ya ce wanda nake yi dan shi ya ji ga da kyau kaga Umar kuma da ya tambaye shi shi ma sai ya faɗi wani dalili wanda yana da muhimmanci bangaren abin da ya shafi korewa shaidan lokacin kana karatu a hankali shaidan sai ka yi ta fama da shi zama ne za ka yi nazari in ka sa kanka haka ƙasa gun in dai haka ne za ka rika yi kana yi haka haka wallahi sai wani ya daddaba ka ya ce ta shi lokacin sallah ne amma ka gani kana watan shaidan shaidan shaidan shaidan za ka cewa ka gaji lib amma kuma shaidan bai zo maka ba sai ka je ka yi bacci ka huta mun gane da kyau to kaga sai ya ce uqizul wasnan wa dubu shaytan ina tayar da mai barci ne wanda yake barci la'alla yana so ya kiya mullaili to amma bai samu wanda zai tayar da shi a cikin gidan shi ba saboda dukan su barci suke to karatun nan na in ya kai mishi zai ya tashe shi sannan kuma shaidan kuma ne kuma an kori shaidan Adala sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Abubakar kai Abubakar irfa min sautika shay'an kadan daga muryarka kadan akan yanda ka saba وقال لعمر سيتي عمر اخفض من صوتك شيئا kai kuma kadan ni kadan rage muryarka ta yawa wannan saboda akwai mara lafiya kuma ai in kana tunanin cewa masu barci ka tashe su to ai akwai wanda shi kuma a gajiye yake hutun yake bukata ko kuma wanda ba shi da lafiya dan haka kadan rage muryar ta kaje sai zama to ya ce su zama to dai kenan a tsakiya la ilaha ula'i wa la ilaha ula na wannan hadisi ne na Abu Qatada sai kuma hadithi na ƙarshe na karatunmu na yau shine hadithin Uqba dan Amir wanda shi ma Abu Dawud ya fitar da shi wa kana yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa al-jahiru bil Qur'an kal jahiru bis sadaqa wato mai bayyanawa da karatun alqur'ani tamkar mutumin da yake bayyanawa ne da sadaka wal musirru bil Qur'ani mai asir cewa karatu da alqur'ani mai asir cewa karatun alqur'ani kal musirri bis sadaqa kamar mai asir cewa sadaka ne wato ana abin da manzana sulma yake so ya tabbatar mana shi ne sadaka ta wajibi abin da ake so shi ne a bayyana ta gane saboda na farko mutumin da zaka ta waje ba a kan shi yana da kwai harkoki yana yin su an ga kaya a ƙarƙashinsa sosai dumu-dumu in ya zama to yana yin zaka yana fitar da zaka a koyi ba a sani ba da yawa mutane za su dinga tumar cewa ba ya fitar da zaka gane da kyau sai zamanto zakka ta wajibi ana so a bayyana ta saboda ya zamanto mutum ya kore kansa daga tuhumar da ake mishi mai wada mawadaci ke amma kuma sadaka wanda take ta nafila irin wanda kai ne ka sa kanka ana so ka yi ta saboda Allah ta'ala ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir to haka karatun alqur'ani gurin da ake buƙatar ka yi shi dalla-dalla to kada ka yi shi a boye gurin da ya kamata ka yi shi a boye to kada ka yi shi a bayyane sai ya zamanto al'insanu ala nafsihi basira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka